نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم muna nan a cikin ilmul ilmul ma'ani ko to matashin karatunmu shine adrubul khabar nau'o'in labari adrubul khabar bi ma'ana anwa'ul khabar duk wanda ka zo ka bashi labari to halayensa ba su wuce waɗannan halayen da za mu gani yanzu kenan nan za a kula da yadda ake ba da labari ne ta kula da mene ta kula da halin wanda ake ba shi labarin ta kula da halin wanda ake ba shi labarin ba zai za ka wuce waɗannan abubuwa ba ba za mu yi shi da sauri insha Allah lil mukhatabi thalathu halat wanda ake magana da shi shine mukhatab second person singular ne ko plural male ko female to lil mukhatabi thalathu halat wanda kake magana da shi na da halaye guda uku na farko a din an yakuna khaliyar zihini zai iya zantuwa mai wofintaccen zuciya wata mai ba shi da wannan ilimi min hukumi don na game da hukunci wa fi hadhihi hal to a wannan halin in zaka bashi labarin yulka ilayhi al zaka bashi labarin ne khaliyan min adwat at-tawkid ba tare da wata kalma daga cikin kalmomi da ake karfa magana ba wa yusamma hadha darbu min al-khabar ibtida'iyan wannan nau'in labari ana ce mishi ibtida'i ni zaka zo ka bani labari kai aure ban sani ba sai ka zo zaka bani labari to yanzu dan Allah kana bukatan ka ce min ina bukatan ka ce min malam wallahi tallahi na rantse da wanda ya halice ni na ya aure jiya wallahi tallahi na rantse da wanda ya halice ni me bukatar wannan wannan abu ai ban bukata ko tunda ni ina bukata ni zaka ba labari na a matakin farko to ta kula da hali na na zan mene ibtida'i na zan mene ibtida'i an banci wannan masha Allah na gaba kuma an yakuna mutardidan akwai lokacin da idan zaka ba mutum labari wannan ko adabiyanci ba Hausa muna da shi in zaka ba mutum labari zai taraddadi fil hukumi dangane da hukunci da zaka faɗa masa taliban za ga kuma halin zantonsa mai nemar an ya sula ilal yaƙin ya samu isa zuwa ga yaƙinin labarin da za ka bashi fi ma'arifati wajen sanin wannan labarin wa fi hadhihi hal to a wannan halin da yake kaga alaman zai taraddidi ya hasunu tawkiduhu yana da kyau a karfafa mishi labari a emphasizing labari din lahu ga shi liyatamakkana min nafsi domin ya samu tabbaci kan labarin da zaka faɗa masa wai samma hadha dar talabiyan ana ce mishi wannan nau'in na labari ana ce mishi a ɗalibi kun gane mutum ne ya san ka da ƙirƙi kake samun abincin abin da zaka ci ma sai ka zo wajen shi ka ce bai san bai sani ba Allah ya maka wadata sai ya zo wajen ka gurin irin wannan hali da yake ciki da na da tsammo kara sai ya ce malam zan baka miliyan ɗaya ya ba za ka shakka ba za ka yi shakka ta hanya wanda na sani da kirki samu abinda zai ce wai ce zai bani miliyan da to kaga yanzu idan gaskiya ne abinda zan abinda zan ya faɗa zai maka to ya lura kai za ka yi tarididi yanzu kana buƙatar mene kana buƙatar ya ƙarfafa maka labarin da kalma ɗaya daga cikin kalmomin da ke ƙarfafa magana wannan kuma duka shi na cikin alkur'ani an yakuna munkiran munkiran lahu akwai wanda in ka bashi magana zai musa wallahi ba zai yarda da kai ba وفي هذه الحال أو أن حال يجب أن يؤكد الخبر to ya wajaba ka karfafa mishi labari bi mu'akkadin da kalmar da ake ake karfafa magana da ita au akthara ko kuma fiye da daya watan ka bashi labari da kalma guda daya ko kuma kalmomi na karfafa labari ala hasabi inkarihi gwargwadon yanda kake ganin zai iya zai iya masa magana zaka zaka masa ko watan mudafan wajen karfi da rashin karfi idan kaga eh zai inkari amma dai ba zai ba zai tsananta ba akwai wani wallahi tallahi ko za ka yanka kanka doka ne ka faɗa mishi wannan wallahi ba zai yadda ba wai sama hada daru inkariyan to irin wannan nau'i na halin mai magana tana ce mishi inkari ga wancan ibtida'i ko ga wannan kuma talabi ko ga kuma wannan mene inkari litawkil khabari domin karfafa labari a dawatun akwai wadansu kalmomi wato ma'ana akwai kalmomin da ake amfani da su domin karfafa labari kafira masu yawa min daga cikinsu akwai inna inna akwai kuma anna ana amfani da su a karfa kabar alwalidu na'imun don ka karfa sai ka ce mini innal walada na'imun wal kasam karka ce alkasamu a alkasamu sinin tana da fataha idan ma abin ya ƙara rikice maka alƙasamu shine rantsuwa sai ka tuna hal fi zalika kaga qasamul ladhi lidhi hijr ko wala mu libtida da kuma lamu libtida ita ce wacce ake sata a, a ismu inna ko ismu kana za a ganta wallahu ya'lamu innaka la rasulu wa nunat tawkid da nun tawkid ka gani la tazhabanna ba ga nun nun tawkid din ba aha nun tawkid khafifa ko sagila ko la tarkabunna tabaqan an tabaqa la tublawunna fi amwalikum wa la tasma'unna ka gani la in khurju la yakhrujuna ma'akum wa la in utul lansurunakum wa lan nasaruhum to ga nunin tawkid nan ana karfa magana da su wa harufin tanbi da harfin tanbi kamar a ce ala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun kun gane ana karfa magana da shi adatul istifta ne da ha antum haula'i ha din nan adatul tanbi ne wal hurufu za'ida da hurufu za'ida na wuce ta ko wal hurufu za'ida da harfin da ake kara su a kalma kalma kawo misali wa in min wallahu na a kaman wa istifhami ne kaman wannan misali ka ce alaysa allahu bikafin abda a ai da a ce Allah ya saukar da maganin alaysa allahu kafiyan abdahu ya isa amma sai Allah ya zo da ba'un nan nan ba'un suka ce za'i daji litawkid alaysa allahu bi ahkamil hakimi yanzu Allah ba shine mafi hukunci masu hukunci ba to nan ba wadda za'ida ce litoki kun gani wa ma hum bi mu'minin ai su fa ba mummunai bane da Allah ya saukar da shi wa ma hum mu'minun mu'minin la magana yayi ka gani wa ma hum bi darrin bi bihi min ahadin ko illa bi idillah wa qad da qad qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum qad ya'lamu ma antum alaihi wa amma asharriya da kuma amma asharriya to bari mu koma cikin maganar mu misalai alamsila kataba ma'awiya ila ahdi ummalihi faqala ma'awiya ne wata rana ya rubuta takarda sai ya ce to wai ma tun yanzu nan ku sani wanda za a rubuta mata takardan ya san abin da ma'awiya zai faɗa mishi ya ya ya ya halasta ya tauye ka dauki di to bari za mu gani ma zai tauki di ko bai ba yan bagila na annan nasusa la yambagi lana yace Muawiya ce bashi kamata bashi kaman bashi kamata gare mu annasusan nasa da mima mutane siyasa siyasa siyasatan wahida wata irin siyasa guda daya la nanilu jami'an ba dai zamu tausa saba ga baki ɗin mu ba fayamrahu nasu fil ma'siya shikenan sai mutane cikin nishadi su shiga cikin sabon Allah wala na shitar da jami'an ko mu ba za mu tsananta ba a cikin mulkin buga baki ɗaya ba fa na hamilan nasa alal mahaliki ballantana mu ɗora mutane akan halaka walakin sai dai takunu anta li shiddati kai kazanto mai kausasawa mai tsanani wal gilza da kausasawa wa ana lirrafa ni kuma zan zama dan tausayawa wata mai shugaba mai tausayi war rahama da kuma rahama mun bincin nan ko to yanzu mu duba labarin nan gabaki ɗaya yanzu nan ibtida'i ne ko inkari ko ko talabi wannan ibtida'i ne ko li'anna al-mukhatab la ya'rifu al-hukma alladhi tadammanuhu al-kalam huna wa hal ukida al-kalam huna am lam yu'akkad kaga ai lam yu'akkad kala abu tamam abu tamam ya ce masha Allah yanzu dan abin da muka karanta ne yanzu sai wani ya shigo nan ashe sarkin zazzau ya ji labarin muna nan muna zaune muna daura sai ya ce to abinda za a yi yanzu dukkanmu nan kowa a bashi miliyan daidai amma da daura ta kare ya kuwa shi kenan sai ga ɗan sako ya shigo daga shigowa sai ya ce wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sarkin zuzu ya baku miliyan daidai ya yanzu yadda ya taukidin nan mahallin taukidi ne kaga ba mahallin taukidi ba ne yanzu ya yi daidai ko bai yi ba bai daidai ba kun gane to yana ɗaya daga cikin da amfanin wannan darasin kenan duk wanda ka je za ka ba shi magana ka san wani irin uslubi ne ya cancanta da shi kun gane likulli makanin wa likulli makal makan mun banci wannan ko mutum ne wanda ka san idan ka faɗa mishi wallahi zai yi inkari zai ce san ba haka bane wallahi kila ma har ya haɗi haɗa maka da da zagi dala dan banzar ta fuka bani guri wannan ba zai taɓa yiwa ba to amma kai ka san gaskiya zaka faɗa mishi kawai da ka zuwa kawai sai ka bashi labari sarmadan kawai babu wani karfafawa ba zai yi ba dole sai ka karfafa saboda halin da ake ciki hali ne na mene a karfafa magana mun banci wannan jamil jiddan kaga da neman mene da neman karfi karfafawa da ya sami itminani to kala abu tamam abu tamam ya ce yananul fata min aishihi wa huwa jahilun wa yakdi alfata fi dahrihi wa huwa alimun yanal alfata alfata saurayi yanali yakan sami min aishi yakan sami arziki min aishi aishi a cikin rayuwarsa wa huwa jahilin alhanin yana mai jahilci watan shi jahili ne sai ga mutum Allah ya bashi kudi wa yukdi alfata kuma sannan saurayi kan yana iya wahala a cikin rayuwarsa fi dahrihi a cikin zamaninsa wa huwa alimun alhanin shi masani ne mai ilimi ne ma'ana za ka iya ganin tsabagen jahili ma nan a bagan cikin wadata da jin daɗi kuma ka ga malami mai karatu ka gan cikin talauci ya wannan ana buƙa wannan da wani irin ayyun ayyun durbin minan la khabar haza na ibtida'i ne wannan ibtida'i ne ai yanzu ko ko ana buƙatan a a- a- a wannan don ko baka kalla ba yanzu za ka ga cikin cikin ɗalibai nan ɗalibin ma ya ninna ka malamin kuɗi ko ba ka bari ki barwa kaga ashe ke kire wannan ba bukata a ƙarfafa masha Allah walau na'am walau kanatil arzaqu tajri alhija halakana idan min jahlihin albahaimu walau kanatil arzaku yau dai dadi a ce arzikoka da Allah ya saukar tajiri suna gudanantuwa ne alal hija saboda dalilin hankali ma'ana da dai a ce yau ka zama mai kudi zama mai kudi yana danganta da hankali ne Ha- yawan kudinka yawan hankalinka idan to ashe kenan a wannan lokacin halaka a- ha- ha- halakna min jahalihin albahaimu a ce dabbobi da saboda tsanan talaucinsu da sun halaka ba za su samu arziki ba sai ka ga akuya da ya goma sha biyu ko goma sha biyar ba arziki ba ne? to kamar haka ne ya zo ko? to to ba zai iya bari mu ƙarfi wani ba gurguje? koko ok to in kuma da matsala to sai a tura muku eh to ana dai fahimta ko to Allah ya sari mana masha Allah so yanzu insha Allah sun ta'ala an jima din insha Allah eh insha Allah subhana to Allah ya sa mu dace amin ga baki din mu amin jazakumullahu khairan wa sallallahu qala Allah ta'ala Allah ya ce kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatuna al-ba'sa illa qalila kai wannan ma daga ganin kalma na taukidi kai ka san wani iri ne amma taukidin an yi da kalmomi biyu ne kalma ɗaya ce kun gani Allah ce kadi alamullahu almu'awqina haƙiƙa ubangiji Allah ya san waɗanda suke minkum ya san waɗanda suke hana mutane a zuwa yaƙi da sauransu daga cikinku wal qa'ilina li akhwanihim da kuma waɗanda li ikhwanihim da kuma waɗanda suke ce ma ƴan uwanninsu halin mu ilaina ku zo mu- ku zo ku zo ku zo wajen mu kawai wala yatul basa illa qalila kuma ba sa zuwa yaƙi sai kaɗan to kaga wannan mai maganan nan masu irin waɗannan ɗabi'ar da a ce an sauka mu da musu da ayan nan ne ya allamullahu al-ma'awwiqina minkum za su mene za su sai ƙarya ne Allah bai sani ba amma Allah Allahu alam sai Allah subhanahu wataala sai ya dubi halayensu sai ya fara magana da mene kadi saboda mene saboda taraddudin za su yi a kau da shi ka gani karshen mi Allahu kawai da tici zai duka fi zaujiha na ka gani ka gani alaban lada so yanzu wannan nau'i na khabar wani iri ne na'am na'am a kasa na tir glass shardiya wani iri ne talabi ne wannan kudu ba ai an yi amfani da mu'akkid guda ɗaya ne shine kad amma da za a amfani da guda biyu uku hudu biyar ku duba shaidan mana yau dari wa qasamu huma wa qasamu huma yace inni lakuma laminan nasihina inni kun ga inna ko A- ai ga maran zuwa wa qasama akwai qasamu ana karfafa magana da shi akwai inna ana karfafa magana da ita lakuma lamun ana karfafa magana da ita jumla ismiya ce ana karfafa magana da ita sannan kuma ta'khid ma haqu ta'khir usulubi ne na karfafa magana mu'akkidat guda biyar ka san shedan wallahi inna shaytana lakuma aduwwun fatakhidhuhu ka gani na'am kai a shedan da ya zo mai faɗa ma annabi adam cewa ai ni ina muku nasiha ba ne ba a'a sai da ya rantse da ababai guda biyar ibn al-qayyim haka ya faɗa ababe guda biyar ya ya karɓi magana da su saboda menene ya lura ai akwai hali na imani tare da su ko ba haka ba tunda sun san Allah malicin su kuma ya hananci su kasu ci wannan abu sai ya kula da halin su in ya zo ya faɗa musu su ci wannan ɗan icen ai za su samu mulki za su samu dawwamantuwa a gidan aljanna za su za su musa su ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne to sai ya fi amfa ya bi hanyoyi na ƙarfa magana sai ƙarfa musu maganar nan Allah ya sa mu dace Ƙalar saririn rafa sosai kuma an ba su labari a yi. innal bina to yake ce wannan yake cewa asalin rafa yake cewa innal ba innal bina idza man hadda janibuhu lam ya'man an-nasu an yanhadda bihi baqihi innal bina kaga lalle gini idza man hadda janibuhu idan har aka samu wani gefe na shi ya- ya rugurguje lam ya'man an-nasu to mutane ba za ta taba amintuwa ba an yanhadda baqihi cewa wai sauran abin da ya dogon ginin ba za su rushe ba su ma to ya nan ayyuna min al-mil khabar hadha kaga talibi ne nan domin akada sha'iru al-khabar huna bi adatin wahidatin min adawat at-tawkid wa hiya inna qala abu al-abbas as-saffah abu al-abbas as-saffah ya faɗi wata magana yake cewa la'u'milanna linata wallahi zan yi amfani da taushi hatta la yanfa illa shidda har sai ta kai mu kuma to yanzu mutane saboda sauki na ba wani abin da za su bukata sai dai mene sai tsanani anya kai zaka bada maka wannan zaka iya yadda zai yi amfani watan kowa sai ya ji dadin mulkin shi kowa sai ya ji dadin yadda zai tosa samu shi hanya komai abinci zai samu ko wadata za ta samu ba matsala kawai ko ina har sai kuma an koma yanzu kowa yana son ai a tsananta mana ne anya ɗabi'a ta dan adam ba ta son tsanani to ya lura da halinka ne da yake faɗa maka wannan magana inda a ci zai faɗa maka wannan magana ba taukidi za ka yi za ka musa shine sai sai karfafa da da mene ga alamar taukid nan ko ga nuna taukid nan asakila ma jamil wala ukrimanna al-khassata kuma zan aminti da waɗin zan keɓance zan karrama waɗansu keɓantattu ma amintuhum alal amma matukan na amintu da su akan sauran gama gamayyar mutane wato ma'ana waɗanda ya sa su shugabanci akan mutane in dai har ya aminta da su to Allah zai keɓance su da wata daraja kila wannan zaka iya karyatawa wala ugumidan na saifi kuma na rantse har sai na uh, zara takobina ai wala ugumidan na saifi zan koma da takobina cikin kubansa hatta ya sullahu alhaq har sai gaskiya da kanta ta jawo shi waje yanzu duk wanda aka faɗa wannan zai ce kai ƙarya ne wannan kai da Allah ku bar shi shafa labarin shuni ne wani ma alaran man zai ce ina azgafu ahlamin ne ko kyale shi wala wala wala utiyanna kuma wallahi zan taba bayarwa watan zan zai taba da sadaka da kyaututtuka hatta la ara mawdi'an lil matiyati har sai na ga ba gurin da za a ije sadaka sai har sai na ga babu wani saurin talaka kuma to kaga ayyunan min al darb hada kaga inkari ko sosai kuwa li'annahu ista'mala akthar min mu'akkidaini a akthar min mu'akkidin fi tawkid khabarihi qala Allah ta'ala Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum kenan kaman ubangiji ya lura da halin dan adam ne yana ganin haba duki in an baka kuɗi kuma ina ta ina za mu kace rabatu an baka kuɗi me me me zai yiwu to kana da kuɗi ai in baka da kuɗi ne zaka jarabci ko kana son ka ci kaza kana son kaza kaza kana son ka yi kaza kana son ka yi kaza to amma in kana da kuɗi kuma me kuma wa- wani irin jaraba kuma za a yi maka to shine ubangiji Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa kamar kenan ya kula da halin mu dan adam zamu iya musa hakila zamu iya musawa sai ya ce latubla wunna wallahi za a jarabce ku fi amwalikum da dukiyoyinku anfusikum da da da, da kawunanku kaga shi ma wannan ayyunan mil khabar hadha wallahi inni la akhu himmatin tasmu ila almajid wala taftar wala taftaru wallahi ina rantse muku da Allah inni kun ganni biyu ko la akhu la kaga lamun ko uku to ai jimla ce ismiya ma hudu la akhu himmatin wallahi ina rantse muku da da Allah ni ma abucin himma ne tasmu wacce kullun himmata tana ɗaukakuwa ne daga samayar mu tana ɗaukakuwa ne ilal majidi zuwa ga ɗaukaka wala taftaru himman nan tawa ba ta taɓa ciratuwa anya zai iya yiwa a ce mutum kullum ma'abucin himma ne kullum kullum kullum kullum kullum wai bai samun rashin kar- sanyin gwiwa wata rana ai dole wata rana za a ji kawai ya ya ya ya ya mene ya gaza dole ne to shine wai din kada ka ya san kai zaka masa mishi wannan magana sai ne sai ya amfani da akidat na farko akan mene alqasamu rantsuwa sai kuma inna sai kuma lamun da taukidi sai kuma mene jimla ismiya mun banci wannan ko to alhamdulillah abinda Allah ya bayi mu ikon karantawa daidai Allah shi mamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma bai mu kun gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk